أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ɗan uwa musulmi yau muna shidda ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiran manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi daga birnin makka zuwa zuwa madina wanda ya yi daidai da 23 ga wata na biyu wato fabriye shekara ta 2026 miladiyar isa ɗan maryam alaihi salat wassalam domin ci gaba da karatun littafin da muke karanta na babban malami imam ahmad bin hanbal imam ahlus sunnati wal jama'a wato littafin usulu as-sunna wato ginshikai na sunna ginshikai wanda sai ka kiyaye su kake cikin ahalin sunna kake cikin 'ya'yan sunna ajiya idan ban manta ba mun tsaya a bayanin wa tarkul bid'i wa kullu bid'atin dalala sai muka tsaya muka ce abinda ake ce ma bid'a shine abinda aka kirkira a cikin addini ko kuma abinda aka ƙara cikin shari'a ta musulunci aka sa shi ciki alhalin baya ciki muka ce wannan abin ya kasance cikin akida ne ko cikin ayyuka ne na jiki ko kuma cikin magana ne alhalin shi kuma Allah maɗaukakin sarki ya riga ya cika addinin shi cif bayan sabka aya ƙarshen rayuwar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina anan muka tsaya kina yan uwa musulmi babu shakka hakika manzon Allah ya isar da duk wani sako wanda Allah madaukakin sarki ya bashi ya isan mamu shi yasa sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi suka ce babu wani ilimi wanda Allah ya ba manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya koyar da su ba ce ya koyar da su ba shi yasa sai suka ce hatta yanda za ka shiga bayi da yanda za ka zamnawa da ya ake tsarki sai da manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya koya masu shi yasa za ka gani na daga cikin ladubban shiga bayi ka gabatar da ƙawar ta hagun a kan ta dama idan ka hito ka gabatar da ta dama a kan ta hagun wannan ladabi manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya sa shi sannan idan ka shiga ba a son ka ba gabas ko yamma baya shi yasa galibin bayan mu za ka gani ba a yin su suna kallon gabas da yamma wani lokaci shi yasa idan ma haka na aka yi ta idan da halin ka juya ma yamma ko gabas to ka juya duka wannan manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya koyar da shi haka hani a karanta wani abu na karatu a ciki duk yana cikin ladubba wanda manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ne ya koyar da su sai sahabbai suke cewa hatta tsuntsu idan ya tashi yanda yake tahiya da fuka-fukin shi saboda cewa tsuntsaye kalolinsu ta yiwu sun yi mutane yawa suka ce to hatta yanda tsuntsu ke tashi ya yi tahiya manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sai ya gaya masu ilimi a cikin wannan abu shi yasa Allah madaukakin sarkin da kanshi yake cewa ma faratna fil kitabi min shay babu wani abu da ka sani wanda a addinin musulunci alqur'ani bai zo da shi ba manzon Allah bai bayanin shi ba shi yasa duk wani abu sabo da za a kawo wa ciki to babu shakka wannan bid'a ne to dan mu gane cewa bid'a za ta zo sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ba mu labari cewa al'ummar shi za ta rabu kashi kashi uku kashi saba'in da uku ya ce a cikin wannan kashi saba'in da uku akwai wanda duka 'yan son zuciya ne duk 'yan mu zo mutai ne duk 'yan hauragiya ne haka manzo Allah ya ce akwai kuma wanda na kirki ne sannan manzan Allah ya ƙara da cewa wannan hukun biyoyin gaba ɗai wuta za su tahiya sai ƙwara ɗaya cikin saba'in da ukun nan cikin wagga magana babu shakka babu wasu wasi manzan Allah ya riga ya faɗi ta don haka cikin ƙungiyoyi sauran wannan ƙungiyoyin saba'in da biyu duka wuta suke sai ƙwara guda manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ita ce za ta shiga aljanna to wannan kungiyoyin wannan kungiyoyin da manzo Allah ya gai waki ya tabbatar mamu da su a zaman da muke yi waki ya tabbatar mamu da su a lalacen aka ce kowa ya zana da uku kowa zai iya zana da uku kuma dukansu suna kira ne zuwa ga addinin musulunci to a cikinsu ne ke da na ɓata kuma ke da ɓatattu yana daga cikin ƙungiyoyi masu nuna cewa suna kira ne ga addinin musulunci amma kuma ba ga addinin musulunci ne ba suke kira na daga cikin manya-manyan sunoninsu wanda magabata na kirki suka san su saboda sun fara hituwa ne tun bayan rasuwan manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi don haka na daga cikin ƙungiyoyin akwai wanda ake ce ma hawarish sannan akwai wadda ake ce ma ƙadariya akwai wadda ake ce ma jahamiya kuna ƙilga ta nauci ta uku ko sannan akwai wanda ake ce ma al-mu'tazila na hudu ko sannan akwai wanda ake ce ma ar-rafida sannan akwai wanda ake ce ma al-mushabbiha sannan akwai wanda ake ce ma al-mu'attala sannan akwai wanda ake ce ma al-mutasawwifa sannan akwai wanda ake ce ma al-jabariya sannan akwai wanda ake ce ma al-murji'a sannan akwai wanda ake ce ma al-ilmaniya sannan akwai wanda ake ce ma al-bi'siyya sannan akwai al-quburiyya sannan akwai al-ash'ariyya sannan akwai wanda su kuma a cikin wasu ne suka ƙara rabuwa sannan za ka samu akwai at-tijaniyya wanda su a ɓangare guda ne kuma su ma suka kakkasu sannan akwai naƙashabandiya wata ƙungiya an gare ta gani kake babu ita ko kuma gani kake ba ma ƙungiya ba ce amma akwai su sannan akwai ashi'a sannan akwai aljahiziya sannan akwai bahshamiya sannan akwai saura wanga a iya a iya yanzu wanda kenan a cikin littafi ne wanda kusan 21 to akwai saura wanda su ma suna nan duka wanga kungiyoyin su ma suna kiran kansu ne kungiyoyin addinin musulunci amma kuma dukansu sun saba ma hukuncin da shi Allah madaukakin sarki ya tsara a cikin alkur'ani da cikin hadisi kamar yadda ba za mu wuce wanga ƙungiyoyin duka ba ba tare da cewa ba mun samu ɗabiyar mun san asalinta mun san shugabanta mun san manuhatta mun san menene suke kira a kan shi sannan kuma za mu hidda su abinda suke son su ƙara a hukuncin Allah wanda babu shi a cikin hukuncin Allah shi yasa wanga ƙungiyoyin iya wanda muka zana malamai suka yi mi suka yi hani da bin su kai tsaye ba a biye su ko da da wata dubara ce saboda suna aiki da dabaru kala-kala suna aiki da kuɗi suna aiki da matsayi idan kai mai son kuɗi ne za a ruɗe ka da kuɗi idan kai mai son matsayi ne za su baka duk wani abu da zai taimaka ma ka samu matsayin shi yasa za ka ga akwai wani malamin in ka ga ilimin shi wanda Allah ya bashi sai ka ga yana kira yanda wannan ƙungiyoyin suke kira to dole sai ka yi mamaki saboda kwantara ce za a iya ɗaukaka a baka kuɗi wanda ba su ƙilguwa da kwakuleta don ka zo a cikin al'umma ka yaɗa musu wannan akidai shi yasa za ka gani duk mai yaɗa wannan akidai bai da matsala ta yau bale ta gobe saboda kwangila ce ya amsu kuma sai ya isa kuma wannan kwangilai in ya amsu ta bi isa ya ce ba zai isar da ita ba saboda suna da tsarin da in ka shiga ka amshi kudinsu ka yarda da su in ka ce za ka hita to sunanka matacci kuma za a iya kashe ka ta yanda ba za ka yi tunanin wanda zai kashe ka ba in shi zai kashe kamar ta yadda ka yi dabara ka amshi kudinsu su kuma suna da hanyoyin da sun hit ɗari wanda za su ƙaddamar da kai tana yawa ba ka san wanda kake wanda yake amininka ba sun hi ka sane shi kenan don haka malamai sun yi gargaɗi da cewa mutum ya kiyaye ya kiyaye wannan aƙidodin sannan mutum ya kiyaye saurarensu in dai kai ba malami ba ne don ka ji abin da suke yaɗawa wanda ba malamai ba ka isan musu ka waye musu da kai a kan wannan abu saboda idan ba ka yi karatu ba idan ka matsa da saurarensu irin yanzu zaman da aka yi haka aka yi ƙuru aka yi gum ana sauraron mai karatu to idan ka ci gaba da haka nan to wallahi kana iya shiga wannan ƙungiyar tasu saboda dama shi ɗan adam bai taɓa rabuwa da shaiɗani ba ko da yaushe shaiɗani cikin barazana yake maka da addininka kinan kaga sai an kiyaye shi yasa za ka ga wani daga haka nan ne wasa-wasa yake shigewa cikin wannan ƙungiyoyin akwai wanda za ka gani lokacin za ka ji ana cewa daga wasa ne muna zamne kawai yake sauraron shi har ya shige kuma haka hawa magana za ta zamna to don shi yasa yanzu misali wanda ya ɗayan suna ƙarshe-ƙarshen ga kuma aka sani yana kira ga aƙida ta ƙur'aniya ta cewa a yi aiki da ƙur'ani shi kaɗai cewa masussuka yaya masussuka ba rike sunan shi da kyau to wannan ka yi zamani ka ta sauraren shi fi da wani umarni amma idan malamai sun yi mishi raddi akan abin da yake yi to ka saurari raddin ka shi raddi ne suke na rai ko ku raddi ne suke a yanda alkur'ani ya ce da hadisi ya ce sai ka gane cewa ba wai shi ne ba a so ba a'a aƙidar tashi ce wadda ya zo da ita ba su yau in yajen ya aƙidar shi ya dawo ya yi karatu tana yawa ba ƙaramin malami ne ba kuma mutanen da za su amfana da shi ba ‘yan kaɗan ba ne to amma da kaga yadda ake salon da'awai ka san ba gaskiya ciki ka san ba babu makama bale a kama sannan malamai sun hana zama a cikin irin wannan mutanen a unguwarku in ka san wanga ɗan ƙur'aniya ne cikakken ɗan ƙur'aniya zama dai irin na kahima awa ɗai da shi ko awa biyu awa uku duka wannan bai dace ba amma in wata munasaba ce ta haɗa ka da shi za ka iya gaisawa da shi za ku iya zamnawa a yi magana ta ɗan lokaci ce a watsi sannan kuma malamai sun hana hira da su sun hana jayayya da su kai kaga ka yarda da alkur'ani ka yarda da hadisi ka yarda da biyar sahabban manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi shi bai yarda ba kaga hira ba ta yi idan dai ba so ne kake ka kwatanta mai gaskiya ba kuma zai yarda da gaskiya amma idan za ka gaya mai ya ƙiyar raye ya kawo maka to manzan Allah ya hana jayayya akan alkur'ani sannan hasali ma malamai abinda suka ce irin masu wannan akidodin ƙaurace masa aiki ba wai shigarsa ba aiki a ƙaurace masa aiki shi yasa hafiz ibn batta ya kawo cikin littafin shi al'ibana al-kubra game da cewa ƙaurace masa ake shi ya sama a cikin alƙur'ani mai girma Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa izara aikan lazina ya kudu na fi ayatina fa'ari da an hatta ya kudu fi hadisin gairi idan ka ga wanda suke kutsawa a cikin ayoyinmu ko kuma suke karkace ma ayoyinmu to wannan mutanen idan ma kana wajensu lokacin da aka fara to ka bar wajensu har sai an dawo wata hira ce ake kamar hirar duniya sai ka dawo a yi da kai amma wannan lokacin aya alkur'ani ta hana ka ka zamna cikinsa saboda saba ma Allah maɗaukakin sarki mai girma ne ake yi yau ko shugaban ƙasa ya hukunci biye shi ake yi bale Allah ya hukunci kuma wani ya sauya kaga ai ba ko ba a ce maka wata kabishir kai da kanka a matsayinka na musulmi bai kamata ba bai kamata ba kabishi shi yasa na daga cikin bid'o'i wanda wannan kungiyoyin suke kira zuwa gare su kuma mutane suke biye su na daga cikinsu akwai bid'o'i na maulidi kasan aka ce bid'o'i na maulidi mutane suna jin cewa maulidin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi kadai ne maulidi to akwai bid'o'i da yawa wanda ake yi na maulidi shi na manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shine yahi sanuwa wajen kowa kuma abin da ya sahi sanuwa wajen kowa ba don komi ba sai don darajar ta sunan manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sannan magana ce wadda malamai da dama sun tattauna ta kuma sun ba da hujjojinsu na rashin asalin shi sannan bai bukatar mu sai mun yi dogon karatu game da shi saboda ko yanzu idan kana so za ka nemi manyan malamai ka saurara tun na can da an sun nuna rashin asali bai da wani asali sannan kuma wanda ya yi shi ba zai samu lada a wajen Allah maɗaukakin sarki mai girma ba hasali ma zunubi zai samu sannan na daga cikin bid'a wadda ake yi ta celebration shi ne maulidi ko na anniversary na cika shekara wanda muke mu a matsayinmu na musulmai yau shekara ta talatin ta kewayo na cika talatin da ɗai sai ka tara mutane sai a nemo kek a zamna a yi a ce wai ana murnar ka cika shekara ne shi ma haramun malamai sun haramta shi shi yasa idan kaga an taso idan kana da mata kaga ɗanka ya cika shekara ɗaya ko biyu ta matsa ai kakkai kai duk dubarar da za ka yi a hana an ba haka nan ba gidanka sai ka mutu ana yi cewa ake yara ne ko ba su isa komi ba in an yi bari za a yi diyaran da aka yi mashi yana yaro a wanga lokacin aje bidiyon ake ku in ya taso zai ga bidiyon kuma shi yaro ba wanda ya ɗoka za su gaya mashi abiyan shi kamar iyayen shi saboda shi bai kai matsayin tantancewa ba da sanin Allah yana hukuncin Allah yana sama da na iyayen shi kaga idan ya tai a haka iyayen shi su suka su suka sa shi a cikin wannan abu shi yasa sai ga mutum tsoho da shekara 60 bahaushe ko kuma bazabar mai ko kuma bahillaci ko kuma ya zo ya tara wai da jikoki da kakanni da wani wani ne wai ya kewayo shekara 60 a zo a yi murna a zo a su abinci a zo a so a yanke a yi menene kuma aka yi duka wannan abin zunubi za a samu amma yanzu inda a ce kawai ganin dama ne ya nemo rago aka yi mai shu kawai ya kira ɗiyan shi da wani wani ne kawai suka zo aka yi wajiba aka yi walima Allah lada zai ba shi sannan akwai bid'a wadda ake yi a cikin watan rajab 27 ga watan rajab wanda daga rajab sai sha'ban sai ramadan akwai bid'a wadda ake yi ka san mu abin da yasa nan wasu bid'o'in ba mu sanin su saboda bid'o'in sun yi ƙarhi cikin laraba akwai bid'ar da sai in ka tai makaranta ne malamai masu bincike sun bincika sun gaya maka za ma kai shi akwai ta tana ya kai baka taɓa jinta ba 27 ga watan rajab akwai bid'a da ake ta anniversary cewa a wannan lokacin ne manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi Isra'i da Mi'raji daga Masjidul Aqsa zuwa zuwa sama wajen Allah madaukakin sarki mai girma ko balaguran da yi tsakanin yini da dare ya tai ya dawo kuma ya gano abubuwan al'ajabi kuma ya amsu sallah da sauran hukunce-hukunce to shi ma ana ana maulidin shi malamai sun ce a kan ma cewa 27 ne babu asali a magana to bale ha a zo a yi bale ha a zo a yi maulidin sannan har yanzu a cikin watan rajab akwai wata bid'a da ake yi ita kuma bid'a ta wasu salloli ne wanda aka kirkira raka'a goma sha biyu ne ake yi tsakanin isha'i da magariba raka'a goma sha biyu sannan raka'a goma sha biyun an haddade musu surorin da ake iya karantawa a cikinsu na daga cikin surorin akwai suratul qadr wacce ce suratul qadr inna inna anzalnahu wato a raka'a ta har ta harku za a karanta ta su uku ne bai da asali a addini a raka'a ta bi za a karanta ikhlas su sha suratul ikhlas kul huwallahu ahad wallahi bai da asali kuma ka san yanzu tiktok ana ana ha'intan mutane ana bankauran mutane sai ka ji mutum ya rantse da Allah ya ce wanga laƙani ne in ka yi shi ba a kai sahi sai ka samu abu kuma da za ka bi laƙanin ka yi sai ka kai sahin ba ka samu abin ba sai dai in ba ka samu ba ka ƙyale amma yanzu sai ka ga wani ya hito ya ce wallahi malam abin nan da ka gayi ni na yi na dace dama idan Allah ya tashi ɓadda ka sai ka yi abin sai ya baka abin sai ka yi riban haka ne fir'auna ya yake ma mutane in yamma mutane alkawali zai musu abu ya yake yi in dare yayi shi ma zuwa fa yake ya roki Allah ya ce Allah ka ga na roki kaza kaga kunyatar da ni sai Allah ya mika mashi to Allah yana ma fir'auna haka ne dan ya kama shi da sanastadrijuhum min haisu la ya'lamu ko kuma dan ya kama shi liyahmilu awzarahum kamila dan ya cika zunubin shi daidai yanda Allah zai jin dadin zai jin dadin kama to idan ka ji ka ce ai nayi abin nan yana yi malam haka nayi wallahi wannan ba su da asali ga sunna in aka ce maka wanga lakani ne kaza karanta sai ka ce a cikin wani hadisi ko kuma a wace aya in an baka aya an baka hadisi ka kai ka aikata saboda daga manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yanzu amma duk wanda ra'ayi ne tsantsa cikin shi kuma ka bai mu wannan ra'ayin to wallahi ka aikata bid'a wadda manzo Allah ya ce dukanta dukanta dalala ce sannan akwai bid'o'i a cikin ibada ta yau da gobe wadda ake yi kaga a janaza in an shi binnewa ko bayan an binne akwai bidoyi wanda ake yi ko kuma fa malamai suna suna magana suna hana a yi kabari a zo a maida ya kamar dal an shahi ko kuma a yi kabari wanda ana iya sa gawa a dinga a dinga hiddu kaga wani abu in ka kalle shi ma koyi da arna ne ko ba wai da musulunci ba kuma ko bayan manzan Allah ya ce duk wanda ya kamance ce ne da wasu mutane shi shi yana tare da su sannan kuma a cikin ayar alkur'ani aka ce abinda ake nihi da shi yana tare da su ana nihin duk yanda hukunci na shari'a ya haukansa haka ya haukan shi an aka kira su da kafirai shi ma za a kira shi da kafiri kinan kaga akwai abubuwa da dama wanda yawan aka ce wanga abu babu shi cikin addini ka yi shi to ka bar shi sannan za ka samu akwai inda ma cikin masallaci za a iya yi ma mutum kabari abin ne shi wannan abu ne wanda munan afirka ta kudu ƙarshe-ƙarshe ne aka fara amma in ka tai masallatan sudan yawanci masu bin akida wadda ba ta kirki ba su sun jima da saba da wannan su sun tsuha sun mamance su yanzu wannan malamansa ba ma za su tsaya ba akan wannan matsalar su taba kansu a hannu saboda da wuya za ka kilga masallaci ɗaya biyu zuwa uku baka samu bacci akwai kabari cikin shi sannan kabari ba ɗaya ba biyu ba alhalin kuma manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce ka ɗauki masallatan shi ka burbura a dinga binne mutane a cikinsu kaga akwai abin da wani lokaci bai buƙatar dogon sai an maka dogon karatu masallaci ɗakin Allah ne wa annal masajida lillah fala tad'u ma Allahi ahada wannan kaburburan aka kawo su bauta musu za ko ba haka nan bane kaga wani Allah ne aka kira a ina a cikin masallacin Allah kuma an ga dama a sa wani tsari wanda duk juma'a sai an je an yi ziyarar an duka an gaira kaga abin ya koma irin na liqarribuna ila Allah zulfa bayewa mutum yana kwance yana can bai san ya zai kariya da mala'ika ba dan dakikanci a cewa ka zo ya kusanta ka da Allah shi kuma Allah ya ce in kana son bayani da shi yana jin ka kusa da ka yake ba kwana yake ba gingadi yake ba bale in ka kira shi a ce yana kwana ko kuma benan ko ya ji ya dawo yana nan shi Allah ya ce duk lokacin da ka tashi roƙon shi ka roƙe shi kai tsaye Allah madaukakin sarki lokacin da manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake nan kana iya idan Allah ya baka ɗa ka kai shi ya mai addu'a saboda ya samu mu saboda ya samu karama shi amma yanzu babu wanda ke da wannan karama in kuma akwai shi to Allah ya ɓoye shi amma idan aka hito aka ce gashi nan yana da ita to ba haka nan ne ba sannan mu'jiza wani abu wanda hankalin ɗan adam bai bada annabawa ake ba su su ne idan ka ciwo abinci suna ganin cikinka sun san me ka ciwo su ne idan abu zai samun ka in an gaya musu suna iya gaya maka abin nan kai same shi yasa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi akwai abubuwa wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba manzan Allah wanda yana ji da su wanda kuma yana cewa an baya su annabawan da suka gabata ba a ba su su ba to yana zana cikin sahada ƙasa ko'ina masallaci ne shi yasa ku ƙasa arna idan ka ta inda kake zaka zaka sallaka amma kaga da sai an tai masallaci dole za a salla manzo Allah yake cewa Allah ya sa mishi san mata da da turare sannan kuma Allah ya halatta mishi ganima wanda sauran annaba ba a halatta ba a halatta musu ba yana daga cikin manzan Allah abin da yake ji da shi wanda Allah madaukakin sarki ya yi mishi sannan manzan Allah Allah yana saukan mai da wahayi in ya so ya turo manzo in ya so Allah ya sa hijabi tsakanin shi da manzan Allah ya saukan mai da wahayi duka duk wani abu wanda za a ce maka abu ne wanda hankalin da adam bai duka shi annabawa ne aka bashi kuma ya kare tun bayar rasuwar manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi wani mutum ya ce ya yi tahiya da manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi har sai ya gaya ma shi wani abu wanda ya yi wanda manzan Allah ya kasa kaga ko a cikin gatana in aka gayi in aka yi gatana aka ida ana nuna cewa abinda aka gayi menene ƙarya ce to irin wannan abubuwan shi yasa malamai suke kiransu da akazibil awwalin ƙaryayyaki irin na mutanen da irin na mutanen harko wai ba ma irin na mutanen yanzu ba saboda an san mutane yanzu hujja ta zo musu alkur'ani ya zo musu karatu ya zo musu damar da muke samu yanzu da duk ba same ta ba ka samu littahi da da halishan da ba ku sani ne ba da halishan da ba mu sani ne ba mu iya ganewa amma wannan littafin malamai suka juya can da larabci har ya zo ake iya juya da hausa ka sani da duk can ba a samu wannan abin ba shi yasa yanzu hujja duk wadda za ta cika Allah maɗaukakin sarki ya tambaye bawa da ƙarhin hujja na ya sa shi wuta ya cika ga mutanen da ke rayuwa yanzu idan kawai kake akwai masallatai akwai malamai akwai ma gidan radiyo sannan akwai talabijin sannan akwai wayoyin da ke ga hannuwanmu ba ƙaramin hujjoji ba suka tattara a kanmu walla akwai wanda su sabilin rashin hujjarsu allah maɗaukakin sarki zai ɗaga musu kama amma kai kuma idan hujja ta cikan maka wallahi ka yi zama cikin matsala mu da a ce mun sani da mun gane cewa mu idan Allah ya kama mu da lahi sai mun yi kowa kiɗuwa saboda za ka iya kunna ta wayar ka saurari karatu haka sauke littahi daga zamne sannan za ka samu a unguwarku masallacin da ke da kwai yahi masallaci 20 duka ana sallah amma duk da haka nan sai a yi sallah baka samu sallah cikin jami'i ba kaga dai hujjoji duk sun tabbata a kanmu shi yasa magabata suka yi hani da biyar irin wannan akidodi ba don komi ba sai don wanga matsalolin da ke cikinsu ba aƙidar ba ce wai ake suka kai tsaye idan kana jin kai kama aƙidar da kake biya a'a abinda Allah dai ya tsaida ba a yarda ba kowane ne kuma matsayin shi shi ya sauya shi sannan malamai sun bayyana abin da ya sa da dalili wanda ya sa ba ba a bibiyar wannan akidodin sai malam ya ci gaba da cewa wa sharral umur muhdasatuha mafi sharrin al'amari a cikin addinin musulunci sune wanda aka kir wanda aka kirkira su yace wa kullu muhdathatin bid'a yace duk wani abu da aka kirkira a cikin addini bid'a ne in ma an kira shi da bid'a mai kyau bid'a ne in ma an kira shi da bid'a mara kyau bid'a ne sai yace wa kullu bid'atin dalala gaba ɗai bid'a bata ce wallahi da ka bi ta ka shiga hanyar halaka kuma ka shiga hanyar lalacewa shi yasa hadisi na ummuna Aisha ya zo take cewa man ahadasa fi amrina haza ma laysa minhu fahu waraddun a wata riwaya ta muslim yace man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa fahuwa raddun wai wanda ya kawo sabon wani abu a cikin al'amarinmu wannan menene al'amarinmu wannan akida ko addini ko shari'a Allah littafin shi da hadisan shi ko aka ce an maida mashi kayan shi dama shi ya kirkira ko to an maida mai abin shi ya rike shine kawai idan ka samu mutum da bid'a ka bar mai bid'a shi ko kuma riwayar ta muslim da take cewa man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki ko ma wani aiki ne laisa alaihi amruna babu umarninmu a ciki to fahuwa fahuwa raddu shi yasa a cikin rukunnan yi ma manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi akwai ɗaya daga cikin umarnin da ya go kuma shi ne wanda malamai ke cewa ta'atuhu fima amara yi mashi da'a a cikin abin da ya yi umarni da shi to in ka kirkira abu ka yi umarni da shi wa kama da'a manzan Allah ko Allah ba kama kowa da'a ba ko saboda ba shi ya yi mi ba saboda ba shi ya yi umarni ba shi yasa yi ma wani Allah da'a mine ne shirka ne ko shi yasa mai akdari yake cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq saboda wanga yana mai gidanka ko kuma yana baka abinci sai ya shiga aqida ta saba ma Allah ko kuma sai ya aiki na saba ma Allah sai ka ce ba komi bane ai ba wani abu bane wannan aiki kaga aiki ne wanda babu umarnin manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bale bale na sahabban shi shi kuma manzon Allah yi mishi da'a yi ma Allah da'a ne shi Allah ne ya ce man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza duk wanda ya juya ma Allah madaukakin sarki da'a to Allah bai turo shi ba shi wannan da ake yi kenan ka gane in aka ce maka kama manzan Allah da'a a cikin aiki ba ho karaman aiki bane ha shi wada a shi tana game da ta Allah ka gane wa abu bi ne zaka yi kai tsaye in ka mai da'a kama Allah da'a in ka kafirce mai ka kafirce mai kuma ka kafirce ma Allah madaukakin sarki shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa idan kun bi manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi kun mai da'a to kun yi mi kun rabauta kun shirya shine wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasulu illa bala illa balagul mubin babu wani abu da ka sani a annabawa sai abin da suke isar da shi abu ne bayyananne don haka ‘yan uwa musulmi na daga cikin ƙungiyoyin da muka zana za mu rihe karatunmu da jin wace ƙungiya ce ake ce ma ƙungiyar khawarish za mu ɗanyin bayaninta a taƙaice sai mu rihe karatun ita ƙungiyar khawarish ƙungiya ce wadda ake ce mata islamiyya siyasiyya sannan ta kasance ne tun lokacin khalifa aliyu bin abi talib kaga bayan manzan allah ko abubakar ya zo ya yi khalifa umar ya zo ya yi Usman ya zo yayi sewa sai Ali to su khawarij sun bullo ne lokacin mulkin Ali ibn Abi Talib ana ce musu khawarij ne saboda su sun doki bangarancin fito ma shugaba da yi mai barazana kan mulkin da yake yi hada yi mai ma barazana kan kan kashewa muna ganewa shi yasa malamai kuka gani idan aka ga alamun za a dinga hito ma shugaba ake ake hanawa saboda ba aqida bace ta ahlus sunna wal jamaa akwai hanyoyi wanda aka tsara na idan shugaba bai gudanar da mulki yanda ya kamata a bi hasali ma sai ake cewa adda ake masa Allah Allah ya shirya su saboda idan suka lalace sai kaji da jikinka wannan ba wani wai abin mamaki bane sai kaji kuma shi yasa kaga idan gari yake gyaruwa to manya sun lalace idan kuma gari ya gyaru to manya sun gyaru shi yasa zaka ga idan ana son wani munkari a kauda shi in ana magana a yi kaza a bar kaza sai ka ji wani ya ce haba yau suwana ma hoyi suke to kaga in suwana suna yi ba yi ba doki hukunci kwakwara game da abu a yi haba kai ma yau su ma duk suna yi to shi yasa sai kaga abin bai da wani bai da wani hukunci da aka ɗauka mashi sannan khawarij suna wuce gona da iri a addini saboda suna halatta jinin musulmi ko alhalin manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda falasin asayibu azani wa tariku lidinihi almufariqu lil jama'a sai kuma wanda nassan da hadisi bai zo da shi ba idan mutum ya kashe mutum shi ma a kashe shi ko da abubuwan da suka yi kama da hakanan na kisasi amma to yana daga cikin wucewa da suke yi na gona da iri suna halatta jinin musulmai sannan su suna addini ne da tsanani akwai inda shari'a ta ce in ka yi zina kafiri ne kai ba musulmi ne ba to su suna tsanantawa yanzu akwai abin da an ka yi shi a cikin sallah sallaka ba ta ɓace ba gyara take so ko suna cewa sallar ta ɓace kaga wannan shine ake ce ma wuce gona da iri to na cikin wuce gona da irin da suke yi ayar da ta sauka akan arna sai su hauda ta akan musulmai kuma su yi hukunci akan ta me ya jawo masa haka ja jahilci kasan babu jahilcin dama da ke da matsala irin na kana tunanin kasan abu to amma abin baka san shi ba kasan dagewa za ka yi da ƙarfi ka ce wannan abin haka nan ne kai kuma baka san baka san shi ba shi yasa shi wanda bai sani ba ya zo ya tambaya ya yi wanda yake tunanin ya sani kuma ya yi ya yada kaga wanda bai sani ba ya zo ya tambaya mutane sun kubuta da gani daga sharrin shi amma shi kuma wanda bai sani ba ya nuna ya sani kaga mutane ba su kubuta ba daga sharrin shi ya bata kanshi kuma ya bata ya bata mutane to shi yasa kaga na daga cikin malaman da suke suka fassara jahilci cewa shine ka san abu ba haka nan ne ba ka nuna ka sani shine jahilci malam jafar ya ma jahilci wannan wannan fasara kuma haka nan sannan yana daga cikin abinda khawarij ke tabbatarwa suna yin hukunci suna cewa babu wanda ya isa ya hukunci a nan ban ƙasa sai Allah Allah zai sabko ne ya hukunci menene Allah ya miƙa mamu abinda za mu hukunci da shi alƙur'ani da sunnan manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kira a hidda zakka a cikin alƙur'ani ya nuna zakkar da za a hiddawa a cikin hadisi kaga alƙur'ani kaɗai bai baka wannan bayanin kamar yadda ɗan ƙalaƙatu yake gani zakka ma ta abinci alƙur'ani da ya ce wa atu haƙahu yau ma hasadi sai hadisi ya zo bayanin ga adadin tiyar da an kayi zaka hidda to shi yasa babu hirar bayanin a yi aiki wai da alƙur'ani babu babu hadisi sannan khawarij sun yaƙi sahabbai ali ibn abi talib sahabin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ne sannan siriki ne ko a wajen manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sannan hadisan manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi suna masu wani kira da shi da sahabban nasu suna cewa hadisan manzan Allah su ne mafificin sharrin a cikin halitta da sahabban shi idan kaga yanzu dan wani ya zo yana karanta hadisan manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi Allah ya makaru kuma kwaikwaye ne yake sannan kuma makaryaci ne shi sannan kuma kahin a yi shi an yi makaryata wanda suka yi shi saboda su akwai wanda ma da Allah maɗaukakin sarki ya yi musu bayani na su zo da alkur'ani suke ƙoƙarin masu masu zo da alkur'ani duk abin da za ka yi su musailamatul kazzabu sun riga sun riga sun yi shi su masu surori wanda suke karanta kuma su su fassara kinan kaga ya dace a ce ɗan adam yana da hankalin da in wani ɗan adam yanzu ya zo yake sanya ribace shi da ƙarya a cikin addini sai ka ɗan yi baya sai ka ga an yi wanda suka yi wannan wanda ke bayani wannan wanda ke bayanin ya kai haruna ya kai hamana ya kai ƙaruna ya kai fir'auna wannan wasu ne tawagar fir'auna a duniya ba za a taɓa mufsidai irinsa ba wani yake ganin shi ilimin shi ya zo makanya da ilimin wani yake ganin shi arzikin shi ya zo makan shi da shi wani shi kuma yake ganin shi allah ma kasan shi yake amma da allah ya tashi nuna masu ishara kowane a cikin mutuwar shi akwai darasi inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha duk a cikin rasuwarsa akwai abin da mai tsoro idan ya gani ya san Allah ya kai samudawa ma da suka da girmansu suka gani suka ce fastakbaru fil ardi wa qalu man ashaddu minna quwwa ba su ganin cewa wai Allah da ya halice su ya yi su kalli da Allah ya ga sai ya turo musu iska kuma iskan ya tayar da su ya kakkaryar da su to duk wanda kaga yana saba ma shari'a musulunci wallahi ka baya dan lokaci kuma dole mutuwar shi sai ta zama darasi ga mutane shi yasa Allah ya fara da fir'auna falyawma nunjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya shi yasa yana daga cikin damar da an Allah madaukakin sarki ya baka ka je ka gani gawar tashi a Masar idan ka gani haka ne kuma Allah ya ce qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin masu ƙaryata ayoyin Allah in aka yi yawo duka za ka gani nan shugaban ƙasa ma ya zalunci mutane ya zo mutuwa bai mutuwa kirki ba kuma aka shaida aka gani a nan duniya ma ga ta an gani kuma sai a tsaya a ba kai wahala karatu da shi ke warwarar da wannan kwankwantan na cikin kwalwa karatu kawai shi ke warwarar da shi in ba karatun ba aka yi ba zai warwaru ba sannan har yanzu akwai sauran kawari a zaman da muke yanzu akwai sauran ba wai karewa ba su kai musamman a kasashen larabawa kasan duk wata bid'a marar digi tana kasashen larabawa shi yasa mutanenmu masu zuwa haji wallahi sai sai hattara in za ka taya haji ya kamata idan ka gamu da malami na sunna wanda ka yarda shi ka biya ku hajjin wallahi in kallo za kai wani balarabi ya yi wani abu kai sai ka je ka dawo wanda ke nan yana zamana yana gulma ya hika saboda manzan Allah ya ce ku zu anni manasikakum ku doki aikin ku na haji yanda kuka ga ni nayi sahabbai na sun yi sun koya suna gai su ce mu haka ga muka ga manzan Allah ya yi kakkaje wajen tono kiba ka tono rama saboda baka tsaya inda addini ya aje ka ba sannan a cikin afirka ta yamma da ta kudu nan ciki ma akwai khawarij kaga kenan akwai alamun cikin mu ma a samu masu irin tunanin akida ta khawarij ka gani akwai hukuncin da za ka gani ga yanda Allah ya ce ai amma sai ka ji wani yana ganin a wannan hukuncin bai daidai ba to wannan yana cikin siffa ta khawarij idan Allah ya ce a datse mutum hannu sai ka ce a kai bai dace a datse mutum hannu ba wallahi ɗaya ne daga cikin akidar khawarij kuma da ka tsananta cikin su kake ba sai ka ce ka shiga ba kwanakin ba akwai yaron da ya batanci ga manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a nan Nijar ko yana zamna a ƙasar Morocco to ana zamne wasu suna zamne suna hira to akwai wani shi ya yi karatu ya yi karatu ma bai yi karatu ba ya zamana da wanda suka yi karatu sai ake hira sai ake cewa a wai abinda wannan yaron ya yi bai kai matsayin a kashe shi ba shi kuma da yake ya karatu sai yake cewa wallahi in shi ya gaba da shi shi wallahi sai ya kashe shi ya ce saboda jinin shi ya halatta sai wani yake cewa a jini bai halatta ba suka targima ha wallahi suka targima mai ƙarni har ya kai ya kira ni tunda tare muka ya karatu da shi a jami'ar da magaram zandar ya ce wai malam game da yaron nan wanda ya yi batanci ga manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi jinin shi ya halatta ko bai halatta ba shi a jinin shi ya halatta ya ce to wai mutane ne ke cewa jinin shi bai halatta ba kaza kaza na ce shi ma wanda yake cewa jinin shi bai halatta ba shi ma an nashi ya halatta shi kenan ko tunda manza Allah in ka so shi dole ka yi kishin shi sannan idan ba ka yi kishin manza Allah ba kai ba musulmi ne ba saboda dole sai an so Allah sama da kowa an so manzan Allah sama da kowa an yi kishin ya sama da kowa ko kishin ƙasa kai sama da kishin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wallahi kana iya ta haya wuta kasan zamani ne an kawo za ka ga akwai wanda game da an aka tado kishin ƙasa ko hira kishin ƙasa zai dinga ɗaga murya idanun za su yi ya amma wallahi aka taɓa addini ba zai taɓa magana musamman aka taɓa wanda yake so ko da musulmi ne to nan ne za ka gani shi ta ba da citta ƙarshe yanan kaga wannan duk yana cikin akidodinsu ana samun kawari a nan tunis cinizi dama suna da suna da kalolin mutane cikinsu akwai akwai amurkawa akwai kusan kowace ƙasa su suna larabci amma larabcin ma sun hin ingilishi da su akwai sa'atu a tunis nan algeri ma ta kusa akwai su shi yasa kaga in mutum zai taya karatu wannan kasashen ya kamata a san karatun menene zai taya yi tunda a nan nijar ma akwai jami'a ta yan shi'a sai kaga mutum da ba dan shi'a ne ba sai ya te sai ya yi wannan jami'a wallahi in ya dawo kawai ya sauya ya sauya ya sauya kuma bayan da za ka yi da shi kaga haɗari ne komai yadda kake jin kanka da akida wallahi haɗari ne kai karatu a cikin wannan wajen misali kai shekara hudu cikin jami'a su kana cin abincinsu kana kwana suna baka wani abu ƙarshen wata kuma ka ce ba za ka ɗauko sharri ko ƙwara guda bane daga cikin daga wajensu wallahi ba yi ba shi yasa tun harko maharin ka a yi ka a suma ya tabbata khawarij saboda zamanin sayyidina ali ne har sai da suka daga mishi suka daga mishi lafita shi'ar ko drapu shi yasa kaga mutane in suka yato suna zagaye ko na yan shi'a ko na maulidi su ma suke da wannan abu ba wai su suka hidduya ba tun can baya ne khawarij sun daga masa yadda ali irin wannan abin a cikin masallaci na kufa a rubuce gare shi suna mai barazanar da za su kashe shi kaga kuma shugaba bai cancanci bai cancanci wannan ba a ce kana shugaba ana iya maka barazana da a kashe ka kenan har abada wannan kasar ba za ta taba zama lahiya ba inda shugaba ana iya ana iya mushi wannan barazana kenan Allah yarda kaɗan daga cikin menene ake ce ma aƙida khawarij to a iya wannan ɗan bayanin da muka yi a cikin ɗari ko kaso ɗaya ba a kwaso ba na cikin aƙidodin khawarij to yanzu a iya wanga bayanin da kaji aka ce maka ka shiga wannan ƙungiyar za ka shiga kaga ba za ka shiga ba ko to amma da yake rashin karatu ne ke sa a shiga to idan kai karatu kai ka kubuta deja ka san me ya khawarij ka san manufarsa ka san menene ka san menene to sai ka to sai ka ba su lahiya ka bar masu ka bar masu kungiyar su abinda muka wada na daidai Allah ya ba mu lada kuskure ko tuntube ya lishi wanda muka yi Allah ya yi mu duka ibadun da muke gabatar da su a cikin wannan watan Allah madaukakin sarki ya ba mu lada ya ba mu kuma haƙuri akan tabbata akan ayyukan da muke aikatawa hahita wannan wata subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka